إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorin markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na shawwal hijira shekarar 444 wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar 2023 muna cikin littafin na siffar sallar annabi sallar sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wanda Muhammad Nasir Albani ya wallafa yanda manzon sallallahu ke sallah tun daga kabbara harama har zuwa sallama irin abin da yake yi a cikin sallar shine wannan malami ya tattara duk abin da yake da mas'ala da sallah dai tun daga kabbara ta harama zuwa sallama sallah shine tattara ya maka wannan littafi ita da suna siffar sallar kuma sallar sallama wannan kitan siffar da kan zama siffar sallar ke yanda annabi ke yin ta yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida darasi na sha shida cikin sultulatul a ƙarshen karatunmu na darasi na sha biyar mun zo ƙarshen bayani na yin ami wanda cewa abin da ya shahara a nan liman ba zai bayyana ba mamu ba za su bayyana ba za a yi ta asirce amma bayani ya gabata ganin ruwayu da suka inganta na cewar amin har ma iza ammana imamu fa aminu idan liman ya ce amin ku yi amin kaga idan da bai bayyanawa ya za a kusan ya amin kuma da cewa amincin wannan mun yi bayani abinda ya dace a yi ta ƙa'ida dai bayan da aka saba ba da dace wannan zollin a saba amin kahin shefa a nan sallar salam ta iza ammanan imamu fa amin kenan ba a rizayar liman wajen amin kuskure ne yin haka inda kuma yawa haka mutane suke yi suna rigaya liman fara amin tun da abin da ya karawa wannan kuskuren ci gaba da dorewa da dama cikin limammai ba sa bayanar da amin dogara da waccan magana ta malikiya ta ba a bayan amin ya suka saba ko ma hannu suna kin sai ga ba kowa ba ke bayanar da amin ba lema shi wannan shi ya karasa wannan kuskuren ya ci gaba da zama daga ya ce wannan dodi kowa ya saba amin yadda bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa idan liman ya ce amin mala'iku suna ce amin kuma idan aka samu wafaqal amin kin mala'iku da ta liman ana samun gafara ta Allah kenan shi yasa ya ce bayanin da ya ƙarshe ya kulasa kin magana kenan ana son tarayya cikin amin ta liman da ta mamu don ta dace da mala'iku cewa lokacin da ya ce amin kahin ya dire amma ya fara kahin ya kyale kuma ya kusa ba kaga anan ne an samu musharaka da takun da ta mala'iku gaba daya a wuri guda ya fara tukun ku fara amma ka ku rigaye shi kuma ka ku bari sai ya kare na wata an kare shine kuma da maganar mahimmancin amin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani cikin adab mufrad wanda al-Imam Bukhari ya karuwa haka Ibn Majah haka Ibn Khuzaimah Imam Ahmad na cewa Yahudawa ba su mana ba hasada ko gunewa alkhairi da muka samu kamar da suke mana hasada akan yin sallama da muke yi da amin a bayan sun san muhimmancin ta kwarai yin amin kamar suka san muhimmancin yin sallama don su mata suke salama a wani shi ne ƙarshen karatunmu na darasi da ya gabata za mu tashi ƙira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'a da fatiha karatun annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi bayan ya karanta Fatiha illa na mace akwai wannan wa bayan mun kare wancan karatun yayi maganar tambihi wanda mun taba yin shi ga da dama cikin limamai idan mutum yana karanta Fatiha a bayyane zaka ji madda kowace da tabi'i da lazimakin da mutasar da duka zaka ji su madda ɗaya da ja da komi karatu daidai lokacin da neman ke asir cewa za ka ga ƙwarai gaugawa ta yawa eh kamar ba shi bane mun karatu a waccan sallah ta bayyane abin da sai ya damu mutane da dama wani lokaci ne kai na abin sai ya damu hannun kakwarin mutanen wasu malamai sai ka ga mintin da ya yi yana karanta fatiha iya bayyanawa wallahi da yawa bisa rabin wannan mintin a wani koyewa da yawa rabin yi bisa yi in yi minti uku a fatiya ko biyu bai daya a cikin ta asatun nan da na daga ƙari kaga bai dace haka ba ko da ba a shinka ita dai fatiya madda madda ce ɗabi'ikin da lazama da kowace a yi ta a yadda ya kamata a yi makaraj huruf ko da ba a shiga gaskiya kun bayan haka akwai maganar su kansu mamunka za ka ba su damar yin fatiya kada karuwa ce kusan ake ku yi koyi da kusan akwai mamu a bayan kaga balle wurin asir cewa kaga za a samu riwa kai kayi shi ya yi amma da yawa wani kayan kare fatiya hasura ya kare wallah hasura ya kare to gaskiya a yi abu da ƙoƙarin yi don allah da neman dacewa Allah tabbatar da mu sai ce qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da fatiha yanzu mu ji maganar mas'alar karatun annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake karantawa bayan fatiha sai ce summa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u ba'da al-fatihati suratu ghayraha suratan ghayraha وكان يطيلها احيانا ويقصرها احيانا لعارض سفر او سعال او مرض او بقاء السبيل آه يتي كما قال انس بن مالك رضي الله عنه زوج صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر وفي حديث اخر صلى الصبح فقرا باقصر سورتين في القران فقيل يا رسول الله لما جوزت قال سمعت بكاء, بكاء السبيل فظننت أن أمه معنا تسجل فأردت أن أفرد له أمه wannan abin da yake maganar ya ce kuma annan sallallahu alaihi wasallam ya karau ba'da da fatiha sutan gaira yana karantawa baya karanta fatiha yana karanta wata sura banda fatiha haka yake wa kana tiluha hayanan wa yaqsiruha hayanan wani lokaci yakan tsawaita sura wani lokaci yakan yi ya gajera sura balle ce yana gajera li'arid safarin aw su'alin aw maradin aw buqasir ya ce yana gajarta sura kwarai dalilin bulaguro ana cikin bulaguro ba dama a yi dogo sura ta hiya ne bale yanzu harkokin wannan na karori an tsaya a yi sallah ka ce ka ya dogo sura ganin ya ta barka ba da wasu sai sarwa gaskiya bisa tsaya ka to dama koma a mota da kake an yi sauƙi ga mai bulaguro ba sai ya dogo sura ba ta zana yana jaga yana gajarta sura dalilin adin safarunan da ya bujuru na bulaguro ko su'alin ko ya fara karatun sai tari ya zo tsara zai rubar da mai tari da kai tari kana kai kana tari kana da makana kuma baya yake rukun yake yake rukun kuma abin da ka samu ka samu wannan ya kawo muhimmancin magana ta wajen makharijin huruf kaga idan wanda bai bambance da ainihin da hamza kaga ta su'alin zumeji kaga su'al daban duk kalmar zumeji su'al kun bambancin ainihin shi na gani tari ne su'al tari su'al tambaya kaga magana haka ce shi nan su'al na ainihin tari su'al na hamza tambaya kaga ko ne kaga kai shi da basu da kamar juna makhalifu suke bambance maka kana ji me yake faɗi kan magana kenan dalilin bujuro wani bulaguro ko su'al ko tari umar kan kulli lahiya ya sa ya da jira sallah yayi bai lahiya ina sallah sura da jira aw buka sabin ko dalilin kukan yaro iya sallah mata sun zo masallaci zonaro ya tsala kuka ya tsala kuka ya tada uwa hankali kaga wannan ya yi kokari a yi gajera don uwa ta ɗanta gana ke kama kala anas bin malik rajina wannan ruwaya ce ya tabbata an bin malik a ruwaya da imam ahmad ya rutu haka ibn abi dawud haka dai ruwa ta tabbata ana suke ba da labarin cewa jawwar za ta yi jawar sallar sarrin za ta yi wani fajar mazan salama mana jawar ma'ana daga kasar ya takaita ya takaita ko gajarta karatu a wata salla ta asuba wafi hadisin akar wata ruwaya daban abinda ya zo a cikinta ta kai sallar subaha faƙara bi akasar suratai ne fi ƙura'ani zanen sallar salama ya yi sallar asuba sai ya karanta mahi gajarta sura biyu a cikin ƙur'ani gajarar su mafi gajarta ta da ta su sutar kawsar ce ko asar sallar sura mahi gajarta a cikin ƙur'ani da karanta guda biyu bi gama sura biyu kinan kwarai ya daga da sallar kuma asaba ce wanda adadan asaba ya kai ya karanta aya da zuwa sama aya ɗari amma ranar kwarai ya yi ta mafi gajarta sura kuma ka sallah ƙari to ganin ba haka bai samu sai faƙila ya rasu lalla. lima jawarta sai cikin sabon ne ce ya manzan Allah lima jawarta don me yasa kai gace sallar don me gace sallar ka jira kina tambaye akwai dalili me yasa aka gace sallar sai ya ce ya bashi amsa cewa sami'tu buka asabi na yi shi kukan yaro ne kenan a cikin masallata فظننت أن أمه معنا تصلي إن زمان وش تنا تعرض مو تنا سلا تعرض مو تند كنا تنا تعرض مو فأردت أن أفرغ له أمه هنا سو إن برم وش أنا يسلا أن قال دان برمش وش تقول هذا دارن wannan darura ta yawo ta tsala kuka da yake yi a bar mashi goshi shi yasa ya ce na yi ta gajera kaga sauki na nan sallallahu alaihi wasallam idan ya kai na lura da tahiyar jama'a da halin jama'a yanda suke ciki kuma shi dalilin wanda mun karanta akan an karanta fatiha kaga da an karanta jigo da mun karanta saura ida wacce wannan shine abin da yasa anan ya gajar ta sallah sai ya ce wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni da'udtu fi salati wa ana uridu idalata fa asma'u baka fa asma'u baka sabi fa atajawwaz fi salati mimma a'lam min shiddati wajdi ummi min bukari ya ce a nan salatar ke cewa inni da arfin fisala na kan shiga sallah ya ce ni na kan shiga sallah wa na uridu an kalata da na shiga ina niyyar tsawaita wannan sallata wa ta doguwa amma da niyyar dogon shiga dogon sallah dogon karatu na shiga fa asama buka buka sabi sai in ji kukan yaro a cikin mata dalilin haka fa atajawwaz fi salati sai in gajar ka sallatawa me yasa ne haka ce min ma'ada mishidata waje da ummi dan tsananin bakin ciki damuwa waje waje da mana kamar huzun dalilin damuwar babu shi da take da wannan kukan ɗanta tara hakaninta da ba ta zuwa da take ta min muka idan kukan yaron ke shi yasa sai in gajar sallar sai in gajar da sallar ta kuma gajera shi kenan ta shiga mana yadda doguwa amma dalilin wannan uwa kukan yaro ya gajar ta sallar a nan ƙasa mun munce mun akwai bayanin ƙasa da yake kan mas'alar yara ya ce a can safa da muka yi magana ta jawar sassan salatu akwai ya kawo mas'alar da muke ciki a yau ya ce ai haffa wa fi hadal hadisi wa amsalihi jawar idkhalin sibiyanin masajid wa ammal hadisin almutadawil ala al'asina jannibu masajidakum sibyanakum jannibu riwayat الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والحيثمي والحافظ بن حجر العسقلاني والبصيري وقال عبد الحق الشبيري لا اثر له wannan yace magana wannan hadisi na gajar ta sallah yace wa fi hada a wannan hadisi wa amsali da yan uwan shi inda makaranta zaba musu makaranta wani yace suna tabbatar da jawazu idkhalis sibyanul masajid a yara su shigo masallaci halittin shigowar yara masallaci yace awammal ahadithul mutadawil ala al-asna akwai hadisi da yake yawo a halishin yake yawo a bakin mutane ya shahara cewa wai annabi sallallahu ya ce jannibu masajidakum sibyanakum umjalikum na can sunan wayi ku nisantar da masallaci da yaranku da mahaukatanku kaga nan kenan ya hana kwata-kwata zawwal yaro masallaci an ce sabi yaro kala-kala ne akwai yaro mumayis wanda ya shiga hankalin shi ya san abin da ake kuma akwai wanda bai da hankali ne sama shiga sahu ba ta sahu zai kaga wannan shi na kacewa ba a sa shi sahu sai dai ka ɗauki kayanka in bukata ta kama kamar na ga usamin ne ko wannan fauzan ne kawo matsala ta zuwa da yaran masallaci ce idan yaro ne wanda zai iya shiga sau za a sa shi sau ba inda zai shi a musulunci yaro mu mai zama shekara bakwai yakan yi sallah nemanci da zama maye amma yaron da zai biki hankali ko ba zai hankali ce ba ta samu matsayi kidan da za ka sa cikin sahu don ba ta samu matsayi gaba daya ba a sa shi sahu yaron wanda ba mai yaron da ke shekara misali shida zuwa bakwai ba a sa shi cikin sahu sam don kana sallah kana haifu ya gaye je ne gurin ya kuna neman kuma gyara kama amma yaro ko da yaro ne da ya hankali ba dai baka yaro ne gurin ya isa wa masallaci kuma a mashi wuri a sa shi cikin sahu yanda don so da yawan lokaci kyamar yaran da yawa takan sa musu kuma kuma rashin bukatar sa masallacin wani yadda ana zagi ko ana ko ana kaba shi kashi ma sai ga lokaci kuma yara ma karami ne amma yadda ya yi korata shi nan aka yi cikin azumi ko suka dauki wata doka za a huda yara daga masallaci gaba daya bayan sallar azhar dan hutawa da ake cikin yaran da yawa da shi iya kawar da su akwai yaran da iya da izi goma sha na abu cikin su yaro hoce shekara bakwai kuma a ce a bashi kashi a kore shi kaga bai dace ba karin da ya ba da shi izin sha da izin shirin ya yi nuna kuma da hankali da komi ko wasa yake cikin tarbiyya ce a karantar da su ba a wasa ba a ɗimi shi ya yi tun da iya da hankali a abin faɗa kamar da mai zan kore ka an kana ɗimi a hulɗa ka ta kwanda kuma kaga an gaya mashi amma ce san bisa zama ba barin sa kasara ce kwata-kwata kurin su tahiyar su matsala ce gaskiya shi dai almuhim wannan ruwa da ta shahara ta a nisantar da masallaci da yara da mafata ya ce ba ta da inganci ya kama da min suka raunar da ruwa ya hama da cewa ba ta ma da tushe gaba daya to sai ci gaba da nasin wancan da makaranta bayan mun karanta nan nasi ne muka koma na shazi da mun koma nan da karshen hadisin mu cewa wa kana yaqul sallallahu alaihi wasallam inni la adkhulu fi salat ina nakan shiga sallah wa ana uridu izalata ina niyyar tsawaita wannan sallah fa asma'u buka sabil sai in ji kukan yaro fa atajawwaz fi salati sai in gajarta sallatawa mimma a'lamu min shiddati wajhi ummi min bukai da abinda na sani na damuwa na uwar yaron dalilin kukan ɗanka sai in kace sai muna daga jira sai ya ce wa kare ya mutaji min awwal surati wa yukmilaha ya ga ahwali yace yakan fara sura farkon sura ki fara mahi yawa ya yi dauko sura ida mahi yawa ya yi cika sura gaba daya wa yaqulu yana cewa uqu kullu suratin hazha min ruku'i wa sujud ko ba kowace sura rabanta na ruku'i da sujada ne ya sauka kanta da kai kenan kowace raka'a a mata sura cikakka shin da wannan littafin kana zama waye akan sallah saboda wani zai kawo ruwaye shi ke da tsaye a nan da kayan rabi ce ba a yi kurin ba a yi zai maka ma'anar zaka ga ya yi wannan kuma ya yi wacce shin da littafin da abin da ya tabbata irin wani masaloli yana kawo maka abin da yake tanawu an yi wannan an yi wannan to wani wanda bai wani abin littafin wancan ɗaya karanta ga da ake yi kurin da gani ce ai duk wanda ya san larabar sura ma ya saba suna na jin malami ma malami ne ke wannan bayanin ba inda annabi ya raba sura irin abin da yake ɗauka na annabi ya ce ko ta sura a bata rabanta ko ta raka'a sura cikakka to wannan ya roƙa na kuma haka yau ne وفي لفظ وانا لفظ دي وتروايا ستا لكل سورة ركعة أي قوة سورة أباتا ركعتا كادنا يقول لك أنا كاك إن عندك كارما يتبع ربكو بلا آية أببع يتبع كم من رواية كنت هذا أببع النبي يتبع قوة سورة أباتا ركعة قوة ركعة سورة كذا ذلك هكذا أببع كم تكين كما كما حديث سيتي وكان تارة يقسمها في ركعتين كاي wani lokaci na albani zaka wajen iya a hayana iya taratan albani wannan fiƙin shi ce kan mas'ala taratan a hayana abinda annabi yakan yi wannan ne wani lokaci ya yi wannan ya ce ma taratan ko a hayana ya ce wani lokaci ya kasi muhasar a yakan raba surar guda na can ba ce ba kowace raka ba ta sura abinda haka yawa yi kwace abinda ya yi amma yakan raba sura guda a raka biyu ya rabi a raka farko ya rabin a raka ta biyu yanayi kuma kullum ka diba sai ga maka ruwaya misali ka sanar ka maka imam ahmad ka ruwaya ka abu ala ta hanya biyu duk ya tabbata wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'atat thaniya wani lokaci ma zai karanta wannan sura ya sake maimaita surar gaba ɗayanta a raka ta biyu surar guda ce ya ta so biyu ya ta a raka farko ya ta a raka ta biyu duk ya tabbata ba matsala kan shi ya ce wa kan a hayanan ya ji mafin raka'atul wahidata firkatul wahidati bai na suratai ne a waka wani lokaci ma sai sura biyu ko sama da biyu ma a raka daya can ba ta raka wata raka wata raka daya ba a bata surata to sura biyu ma za a yi wani lokaci habbi ya yi ko sama da biyu ma a raka guda duka ya yi ba da matsala kan shi sai ya ce wa kada kana rajulun min al'ansar ya ummuhum fi masajid quba wani daga cikin ansar yana wa sahabbai limanci a quba masjid quba limami ne wannan limami wa kana kullu maftaha kullu kullu maftaha suratan yaqra'u biha lahu fi salat mimma qara'u bihi افتتح به بقول هو الله فتتها بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم قرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتش تفتتش تفتتش بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياه أدخلك الجنة wannan imam bukhari ya kawo ruwaya ta alika ta haka imam turmuzi ya kawo ta musulun abinda yake hadisin ya ce wa kalu min ansar ya ummu fi masjid quba wani mutum cikin ansarawa mutanen madina yana wa sahabbai limanci a masallacin quba ga yanda wannan limami yake wa kana kullu muftata suratul biya don fi salati bima qarabi iftata bi kullu allah ahad din in ya bude sallah da wata sura duk sura zai karanta zai karanta musu sai ya fara da kullu ahad mai kawo ta sura daban duk zaka ya kawo kullu Allah to kai kawo ta raka daban ai jama'a muka bayani na kan raka bi ko sura bi ko halittar kan sura bi raka guda zai kama kan zama wannan ba wannan duk ya bude sura in zai ya fatiha ya ka kullu Allah ahad ba fatiha kuma ka sura zai karanta hatta ya faru gumina sai ya kare gaba daya fatihul ahadikin sun mai karau suratul ukhra ma'a hiya ka wata sura ɗan uwarta sai gama ta su baya fatiha ya kullu la ahad hiya ka wata sura duk raka shi ne ya fara da ban fatiha ya shi ikhlas gon bayan ikhlas ya ka wata sura da bai gama su wa kan yasna'u dhalika fi kulli raka duk raka sai ya kawo fatiha da kullu la ahad to ka wata sura ganin haka fakallamahu ashabu sai mamin shi suna bakan abakan sallar mamin shi suka mai magana faqalu suka ce mishi innaka taftatu bi hazi sura kai wani kullum sai ka zo sallar kai ka bude da wannan sura malaka kullu ahad furta ikhlas sai ka ka bude da wannan sura summa la tara annaka anha tutujuka hatta taqalu bi ukhra kuma sai ka gabata maka bai ka kawo ta gama kullum ya kawo da ikhlas kuma ka rabu da kana ga mata yaga ka tara ba suka to ɗayan biyu aka mai kashe kenan ka san wani mamunan su musamman da ikonsu a shan ko za a huda ka ba shi kenan mace za mu hasa za mu sa wani aka mai kashe to ɗayan biyu fa in ma an ta ƙarabiya ko ka karanta wannan fa kullum da kaɗai ta ishe ka ko ka tsaya kullum da kaɗai wa in ma an ta daha wa ta ƙarabiya ko da kan dauta ɗayan biyu ka za ka ko baiwa ko ka karanta kullum da kaɗai ta ishe ka ya sallaka mun yi yarda ko ka bar ta kawo tura daban amma kullum biyu la to shi kuma ba limancin da mishi ba ba dole ba da limancin ya ta kwawa ta rigima ya ce mara ka tarikiya mana bane wannan hasawa hakkanu zai ya ce in a habartum ana umakun za ka faɗi in kuna so in muku limanci da haka in yi wa yankari tun tarkatukun kun yi amurku kuna zalai kawai ban yanzu mutum ba in kuna so haka zan a yi in buku so in bari su kuma wa kanu ya rawan annabi na fasa suna gashi kuma suna gashi ya dace ya yi limanci da kamata ba a sa wani gashi wa karihu an yi umuhun garu ya kuma suka ga bai kamata ba wani ya zo ya limanci ba shi ba shi ya dace da limanci amma kuma shi liman ga laifi shi ke na ranar allah ƙaddara falamma a kawun nabi sallallahu alaihi wasallam a kabaru da kabar da annabi iske su da ma'anar kasuwan yana zina zaƙo ba na kai ziyara ta yana cewa wanda ya ce kuma ya sallah ana ba shi ladan umara to manzana da ya je goba sai suka ba shi labarin ga abin da limamin su yake yi kullum in ya kawo fata ta kitab ya kaso ta class kuma bai da tashi sai ya kawo ta da muka ce mishi ko ya bari ya kai yayin da kai ta ashe shi ai sallah ko ya bari ta kawo ta da amma kullum da shi kuma ce bai bari ga abin da aka yi annan sallallahu alaihi wasallam bai ce bai zage shi ba sai ya ce ya fulan wani annabi ce kai wani ma yamna'uka an taf'al ma yabruku bi ashabuka me yasa ka yin abin da abokanka ma'ana maman ka suka ce ka yi ka tsaya ɗaya ko ka ta ishe ka me hana ka yi haka me dalili kuma ce wa ma ya hamilu ka ala luzum hazi sura fi kula kan me yasa kowace zarka ka kan sura me yasa ka yaka me yasa ka yin nasu ta kuma naka me dalilin ka nan kuna bici su nasin da ana abu nake masa ba su nasin da suka ce kai me yasa ka ki ka bar ka kama daya ko wata ko wata kai kuma ka ce kulli ne kai da ka kawo ta daban me yasa kulli ka kata faqal sai ba manzo Allah ya amsa ce inni da kun san sura da kun kun san da kun nake so kun kun san da kun nake so faqal sai annabi ce mishi hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san da kake ma wannan sura ya saka aljanna ba an kare ba kaga shi mata kare shike rai a dangana annabi ya tabbata mai da abu amma da aljanna amma da kado ke shi ba ma ya yi daidai ba hadda da hadda hadda wata kado hadda wata fadala samun samun aljanna kaga to wannan shine kina albanin mawalla ya kawo wannan kisa ko wannan hadisi don ya tabbatar ma da cewa kenan ya halitta a raka'a guda a karanta sura biyu shine hujja kaga kuma sallah ce ta farilla shi yasa ko me kama da dalili yanzu sai mas'alar yace jam'uhu bainan nazairi wa ghayriha fi raka'a nan kuma da Annabi sallallahu yake gama surori masu kama da juna wajen kissa ko wajen wa'azi da suke iri kusan shige daya sai ya kawo wannan sura ya kawo wannan sura a raka'a guda ya gama sura biyu masu kama da juna ya ce wa kane ya ƙarinu bainan naza'ir minan mufassal fakan ya ƙarau suratar rahman ya ce mufassal kenan daga ƙaf za mu ce hujjarat zuwa ƙasa shi ne mufassal yakan gama irin surori guda biyu masu kama da juna sai kama ce fakane qara'u suratan suratul rahman wan najm fi raka raka'a guda zai karanta suratul rahman kuma zai karanta wan najm raka'a guda anan sai yace anan kasa ina ga iya bayani ya maka bayan gani abin da don ya rubutu da yawa kan mas'ala sai ce an raƙamun awal da suwa wa raƙamun thani li adada ayatiha an jika kanzu da ya ce arhaman sai wasu lambobi guda biyu kanzu ya sa lamba hamsin da biyar kuma da saba'in da takwas da ya ce wa najam ya sa lamba hamsin da uku da lamba sittin da biyu mai albani ke ni ya takaita ma abin ka gane in kaga haka ya ce rakam lamba farko da yake yi kenan sura ta kaza a gane kenan zina da ce maka a rahman ya ce hamsin da kenan sura ta hamsin da biya a ƙur'ani wannan lamba ta biyu saba'in da takwas kenan a mai aya saba'in da takwas da ya ce ma wannan jam ya ce maka ya ce maka hamsin kenan sura ta hamsin da uku kuma mai aya sittin da biyu wannan surori guda biyu ya karanta su fi raka'a fi raka'a a raka'a ya karanta su da rahmanikin da wannan jam a raka'a ya gama karanta su sai yake cewa wa qad kushifa lana at-tarqim al-awwal wa qad kushifa lana at-tarqim al-awwal annahu sallallahu alaihi wasallam lam yura'i fi al-jam'i bayna kathir min hadhihi an-nazair tartib al-mushaf فدل على جواز ذلك ومثله ما سيأتي في القراءة في صلاة الليل وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب kaji yace wannan bayani wannan hadisi ya yaye mana wata mas'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yura'i fil jam'i bayna kathir min hadha nazar katib musaf baya kiyaye ko kula da jera surori na alkur'ani a wajen karanta sura a ce dole daga bakara sai daga fatiha ya bakara sai ali imran ya sai sai a yi kasar wannan ma'ida ali imran ba haka bane ba yana rabawa ba dole bane ba ya ka jiro qur'ani a jere an kadiba haka zaka gani a rubuce aka ganin al-rahman a sura ce ta 55 ko amma da ya zo ta biyu ya kada da ta hamsin da uku bai ce da zan ta hamsin da ta hamsin da biyu da uku da da da hudu ba a da ce ta hamsin da uku ya kan ta kan ta hamsin da hudu inda a jerin ne ya kan ta hamsin da biyar ta biyu ya kan ta hamsin da hudu kaga ya tsallaka ya kan ta hamsin da uku to don gani ba ya kan har ƙarshe daga daga iya bambantawa yana yau gama sura biyu kuma bai kula da jero yadda suka zo a jera a cikin musaf shi ne ce wannan kenan ya kan annabi manzo Allah kenan bai kula da wannan kenan wannan kenan ya karanta ma da halittin tsallakewa ko babu wajibcin jera sura a jere duk da cewa yin a jeren ya yi amma akwai halittin raba magana kenan shi bayanin da yana ya ce ƙatarar matasa walhaƙa a cikin sura guda ya ce firaka a ƙatarar matasa sura ta hamsin da hudu mai aya hamsin da biyar sai kuma ya tsallo ko ya karanta sura ta sattin da tara a garin da babu gani jira ko shi wannan ya karanta wani sura guda biyu a raka'a guda ya karanta watsuwar wa zariya a cikin raka'a guda kaga nan an yi kusan ajiyar hamsin da biyu da hamsin da yini daga da suke shi ma ya karanta wani sura guda biyu a tsur da zariya a raka'a guda idza waqa'at alwaqi'a wa suratun nun su ma ya karanta su a raka'a guda kadin ma na mazbaka bai 56 ya ka zo 68 ka jira ba jira ya karanta sa'ar sa'ir da zaba ya karanta ta kuma ka wannan nazi'at shi ma dai kaga babu jira ba wani mutaffifin wa abasa su ma ya karanta su a cikin raka'a guda ya karanta wal mudaffir wal muzammil a raka'a guda ya karanta hal a ta alal insan da laqad yawmul qiyamah su ma ya karanta su a raka'a guda din ne kwanta halittin wai gama sura biyu a raka'a guda kun ba tare da sai an jero su yadda suka zo a musa magana kenan ya kan an mai ta sa'alun da mursalat a cikin sura guda ya karanta duhan da sai san su kuyi a raka'a guda shine kun bayani kenan da wannan kuma ruwaya imam bukhari ya rawaito haka muslim ya rawaito wannan shine na hada waɗannan surori masu kama da juna a cikin raka'a guda kun ba tare da tartibi yadda suka zo a jeri na surorin ƙura'ani ya ce wa kana a hayana ya yi jama'a bai na suwar min sabi tuwa kalbakara wandisa wa al'imara sun raka a wani na sadatar da kama sa ya ce ya ce haka a nan sadatar yakan gama surori daga cikin surori bakwai masu tsawo kenan masu tsawo wacce kenan bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf da yunus ko a ce amfal da tauba wannan saban da ke tsakanin su kan su masu tsawo yakan gama tsakanin su a raka'a guda kamar da zai zo za mu ga ruwaya a inda abin yawa kan a aikace wa kana yaqul yace wannan fi raka'atin min salatin layl kama sai jama'a kada wannan warka da ke gama wannan surar ba zuwa a sallar dare ce an fara sallar farza ba ga mutane a sallar dare ce yake kaman zai zo a gaba insha Allah wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus salati tul qiyam mahijiyar sallah mai dogo tsayuwa na me yake kwantar da kai an ce sallah mai hijiya wadda aka dogo tsayuwa yanzu misali zan doki yamman da da minti talatin da in yi raka'a hudu ko shidda a minti talatin gwanan ya raka'a biyu ko hudu a minti talatin ta yi lada a kan yin raka'a hudu ko takwas a minti talatin don da wannan an gari ba karatun yawon ƙwararri wanda aka yi dogon karatu sha tahi kenan nan shi misali ba ku da kai misali raka'a hudu ta takwas a awa guda ka yi raka'a hudu ko shida a awa guda ta fi lada a kan wancan wanda aka yi raka'a takwas duk da cewa duk awa guda ne amma wannan dogon tsaiwa don nan dogon tsaiwa ta ba damar karatu mai yawa shi za ci da takaice mai yi ce sallah mai dogon tsaiwa wa kanu da zaƙara shi yasa ci annabi sallama yace shi yasa ya da shi rayuwar shi mun yawa bai do bai yawan rakawoyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka zaka annabi rigimar da ake ta wani ramadan ba ramadan ba raka 11 wani 13 baki shi kenan ba ni kan ramadan ramadan sai mai raka sama da haka na da ruwaya duk rigimar da malamai ke yi akan raka a cikin ramadan malamai mun malamai suna rigima a tarawih 11 ce 13 ce ana iya ma ayi raka'atain raka'atain ko haka annabi raka'atain raka'atain qiyamul layl ko raka'atain raka'atain ba iyaka to shi duk rigimar da ake baka samu ramadan sai mai raka sama da haka ba ni kama ruwaya an sami ya raka a sha takwas ko ishirin a guda wanda zama dirgi mai umar da ya sa ubai bin ka'ab ta min dani nawa ce wata ruwa ya ce sha ishirin wata ruwa ya ce ishirin da wata sha daya dirgi mai tana ga maganar umar da ya sa talatar tarawihi amma a ce manzan sun salama ya yi raka a hadisi sha biyar sha shida kai ko sha takwas babu kama duk masu zama duk da gima kan kubar na wasa ko ku akwai dama annabi ya tare masana masana kun kai tai illa masha Allah haka za su ce maka amma a ce manzan Allah nawa ya yi hadisun aisha yin ba mai turi ta ce annaba ko a ko ba ramadana ba bai karawa kan haka wata ruwa sha wata ruwa sha dirgima da ake shi albani mawalla bayan ya kawo ya raddi ga masu tukan shi da ka ce ba kara ka ce ta mu dai ce alakul halin dai ta mu da abin manzan Allah ne ta ishe mu ya ce bai ku tarki ba ku ce ya ce mu da abin manzan Allah ya ishe mu ba kai shi abu na ce to can ba su kara ko can kun mu ne ta mulki na annabi ya ce wanda annabi ya kat musan haka ne ya ce kun mu kara ya ce kara mu dai muna nan kayan to me ya masu da sarma ke yi sai masu Allah ya yi da tsohon dogon tsayuwa saka sai sallah kawai ta kumbura kina shi ya yi da yawan dogon tsayuwa akan yau da koyi shi ne mukan kai ba wani rigima na tabbata dai kai raka'a da zai irin masu wani tarawih ta gargajiya alan zaka zuwa nan suke baraka baraka goma suke ba alan zaka zuwa nan aka goma suke alan zaka zuwa nan duk mun ya gargajiya haka muka so ne alan zaka zuwa nan ko ta sura ko ta raka'a alan zaka kai fa ta biyu da ila bi ta haka ta yi a ƙare ka a ƙare ka kuma suka yi to da ala sun zaune kudu kuji awa biyu awa uku raka goma awa ka raka goma ce ma ɗaya ne shi ma nan sanar zama ya yi da tsayuwa kaga ba wani rigima ba wani rigima ka yi gwanda ka shiga babbar kushu ba in kana ibada ne ai kusan mun san haramta ibada ka yi ibadar mu ka yi dogon karatun mu ko ka yi dogon karatun mu ba shi gidan ba ne ka yi kun ka ci da kuma taji daga shigar ta ɗaji ana yi ba a yi sha ɗaya sha uku ce ana raka ashirin wasu ce talatin wasu ce ma ba iya kai ta kanka an ƙaji can kai ka ji kurkai kai wuta ninka haka suke ce an kai kai ka ji kurkai wuta ne ma iya ka shi sa na zaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta shi zamu ga a gaba zaka zaka da wata izi goma sha ɗaya raka ɗaya sha izi goma sha ɗaya raka ɗaya zamu ga a gaba sha ɗaya yace wannan da ya ce maka ahmadul salat dun qiyam shine kasa sai yake a ya ce wa kana idza qara annan sai zama inda yake in ya karanta alaysa zalika biqadirin ala ayyubi mauta ta sutul qiyam qala subhanaka fabala subhanaka fabala arshin qiyam wa idza qara sabbisa rabbika al'ala ila ta subhana rabbiyal a'la wannan ƙasa sai yake bayani cewa wa mutlaqun fa yashmalu al-qira'ata fi salati wa kharijaha wa nafilatu wa farida wannan magana ta karanta wannan abun bayan wannan surori ya hada karatu a sallah ko a wajen sallah karanta wannan sura a nafila ko farilla yace an abi musa al-ash'ari wal mukid annahu ma kana yaqulan dhalika fi farida wannan sabon guda biyu suna karanta wannan fabala da subhanahu rabbil a'la a sallar farilla da abu musa da mutu bin shuba wa rawahu an umar wa ali itlaqan shi kuma an samu ruwaya daga umar bin khattab daga ali bin an shi kuma ba wata ko cizi ba kullu wala fida suna wannan karanta ba karanta wannan sura subhanaka fa bala ko subhanahu rabbil a'la suna karanta wannan nan illa akwai abinda shi ma akwai shi na ashashatu tin nasala da haka hakimin mutum sun ce fabala to shi wata ruwaya ta sukutin bai inganta ba ruwaya sukutin ta bala na al'adar na shahidin ta ko bala na al'adar na shahidina ta karshen tini bai tabbata ba ruwaye amma ta karshen kiyama ya tabbata da suratul ala subhanahu rabbil ala ya kama jami ma mu ya karatu wai ma mu ya karatu da maka ta liman wanda karanta yake yi to kai kana karatu wani bayanawa da jahili yake shi da yake karatu ke sa ina karanta yake ya kuma mu gara ana bayyanawa shura da kake man sabani mata suke a fatiha karanta ba ke ba sura ba kuma sabani karatu ni kuma mu sai sabani akan fatiha amma sauran sura inda ni mai ke karatu kai naka shurare ne kai ba magana ka kama mu iyayi tun da ma mu bai karatu a bayan liman shi kuma wanda ya karanta ne yake karanta ba man guse ba sai ya ce jawazul itisari ala fatiha yanzu nan kuma zai maka bayanin halitta mutum ya takaita karatun sallar shi ya fatiha kadai kuma sallar ta yi fatiha kadai ba kawali ba ba ba ba kawali ba ba me hujja ka haka za mu gani insha Allah wannan za mu shiga dai ruwaya wadda take dai ba wani mas'ala kan magana cewa ingancin ta Bukhari musulun duka ta zata hanyoyi da yawa yace wa kana mu'ad yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-isha al-akhir mu'ad bin jabal yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ta shiga sallar kashi ta dare sallar isha bayan sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa yusalli bi ashabi can ungosu shine liman amma zai zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sallar isha shi a matsayin mamu kuma ya koma ungosu ya zama liman kai daga nan iya ture maka magana masu cewa mai farilla bai koyi da munafika ma'azu bin jabal farilla ce yi a bayan salama a masallacinsu nafila ce yake yi kuma shi ne liman ta sahabbai haka yake in ta kana haka yake ya ce faraja a za ta lalatin fasallabi wata rana cikin haka jam haka haka da biya shi haka yake sallah wani kuma ya shan sallah abin ya kamar na ɗin kullum ne rannan wata rana a wani dare ya sallah da mamun shi
Allahu akbar ya salla da mamun shi fa salla bi wa salla fata min qaumihi min bani salama yuqalu sulaim sai wata ran sai tare da wani matashi a cikin me aka ce bani salama mai suna sulaim yaro wata rana kenan aka yi salla da wannan yaro a matsayin mamuna mu'azu bin jabal falamma tala ala fata wannan sarmayi wannan yaron fata ya fi sarmayi ne lokacin da ya ga wannan sallah ta masu ta mai tsawo iya mamun sallah ta yi tsawo in sara fa sallah fi nahitar masjid sai ya bar mu'az ya hutu ya koma kote a geyi a masallacin ya sallar shi shi daya يتهيش وخرج واخذ بختام بعيره وانطلق ايه كم مش كل جاي تشكر سكر بس فدس كل قالوا تيش فلما صلى معاذ ده معاذ قال صلى كان ضربت انا اكو اكو مسكره بس معاذ قال صلى ذكر له ذلك aka ce ba kaga wani ana sallah ya cire ya je biki abin shi kuma ta yi shi barin mutane ya kasa ya yi sallah فقال سيجكم بآل الجاي إن هذا به لنفاق أنا متمن يا هل من وجهي أما من وجهي أنا صلى كثير صلى كوتك تيسا أنا صلى كل من وجهي haka mu'azi yake ne kullum da yake ne kuma yace da akhbaran nabi da akhbaran rasul ta bidal sana ko zan ba annabi labari akan abin da wannan ya rage na ga annabi sallama ana sallaka ce ta yaka kamar sallaka ta harkokin ka ita sai na ba annabi labarin abin da to mutane ka sani wasu kuma suka ɗauki wannan labarin aka ji a gaya mai yara ka ji abin da mu'azi kai mu namu kiri mutane kullum akwai su mutane an aka ba yaro labari ka ji abin da mu'azi ya wajen kai mu namu kiri an zalla ka ce ka ta hiyarka kai mu namu kiri ka yi an gaba rigima garin allah na wayewa aka kwatse shi yaro na gari shi yaro wani ya ce ya ce wa ƙalafa shi ma yaro kashin ma'azi ya ce yaro wallahi sai ya ba annabi labarin abin da wannan rani shi ma an ba yaro an zai an gaya ma yaro abin an ce mishi munafiki yace wa ana akhbiran nan zama da zana ni ma ne ba annabi labarin ga abin ma zai mu kuma ga abin da ni galai ma ni ma ne ba labari shikenan fagadawa ala zulma duka garin Allah na wayewa aka kotse mutanen sa kana mutun sa kowa ji yaro yaje mu'azzi فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى معاذ بقى النبي الأباري كاغا وانا يارا رسول الله أنا صلى يشيري يدو كيرا قمن شيء يبر مامو يبر من صلى يتيش حكى معاذ بقى النبي الأباري ده أبن ده يارو فقال الفتى شكم يارو يتي يا رسول الله يا مزعان يتي يطيل المكس عندك معاذ zawa yake wajen ka jima kusan kusan abin yawa annan sarama yana je isha kware yana yana jan dare da ita bai yanda da wuri haka kenan mai dan dare yayi kenan yana jimawa a wajen ka kuma thumma yarji'u fa yatilu alaina sai ya dawo ungun ko mun doguwar sallah ko da man dare ya zo ko zo jami doguwar sallah ya rasulullahi faƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama annan kira annan kaga annan annan sai jiyo wajen mu'azz dai magana kowa yanzu waye mai laifi mu'azz ba yaro ba da manzo ya ce afatanu anta ya mu'azz ya mu'azz so kake ta fitina mutane mu'azz wannan fitina ce kaza mutane ya cika sallah ba sallah afatanu anta ya mu'azz kai mai fitina mutane ya mu'azz annabi ya wa mu'azz mun jabal fada wa ƙala dilfata sai ce ma shi yaron ɗan sarmayi wanda ya cire annabi zarge shi ba bai ce bisa kai ba bisa kai wata ƙasar da lai waye mai yana mu'adar mai lai don shi ya ja do wasu da yaro kasa ya hoto kuma ya ci kasa da ta shi haka yaro ke mai lai ba ke yanzu ma tsawon uzurin ka za a ƙarar shi ke ranka cire da ta yaka magana ke shi ne shi ne fikin ma shi ne hadisin haka cire da ta shi ta mai tsawo da yawa ya cire ko annabi ce bai lai ba waye mai lahi liman da ya doguwa wannan gace iya sallah shi shi kashi harin gini sallah ta kiwa mamu iya ga dogo sallah shi ma harin gini ina ga iya nan ina ga iya nan ba ya dogo sallah ki doguwa shi kashi harin sai zaka mamu dogo sallah ki mamu shi kashi harin sai zaka kai ta harin gini daga sai harin gini da sai harin gini ga shi ba abin da ya kashe shi haka da irin wannan mutum ya cire balayi ba ya kashe ka salaka ta kabuwa yanzu dai wannan abin da ya wakana annan sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mu'az ya kawo abin shi yaro ya kare kanshi yanzu sai manzala ya ce ma yaro kaifa tasnau anta ibn akhi kada nan wana kai me kake kai taka da kawari me kake taka da taka wannan shi ne cikin babin makana magana muna cikin muna cikin baban take ya tasalla fatiha kade ko nan ne ne manzo sallallahu alaihi wasallam duk labarin ya zo da ilimin magana yace to kai yaro me kake karanta ibn akhi za sallata ka sallaka kai me kake sallaka shi ma za ya doguwa kai me kake taka qal yace aqra bi fatihatil kitab ina karanta fatihatil kitab wa as'alu allah lil janna wa a'udhu bihi minan nar wa inni la adri ما دندنتك ودندنت معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا ندندن نيتي قال أتقيتي دي نو سمو أن لفظ النبي كاشفة يتي النبي ديمي تنبايا كيمي كيكي يتي رسول الله إنا كرمت فاتحة الكتاب فاتحة كتير كتير يتي إن كرمت فاتحة الروكي الله الجنة in nemi tsari da gidan wuta su nake a sallah da kuwa amma ya ce wa inni la'adari ma dandana tuka don ta ma'azu amma ce yarsu layi ina sallah kina a bayanka da bayan mu'azu kuna wani gunguni dandana wani gunguni wajen magana sa'ad da kiri ba wajen ta iya magana san baka da wale mai ce cin dandana sai mai gunguni ko gunguni ko shi ne gunguni a wasa kuna ina ji wani gungunin kai da ina bin kai da mu'azu ina ji kuna wani gunguni amma da kai da mu'azu ku ba san mai kuciya mai kuciya ba san na kusa ni da ganawa amma kai da ina ba kusa kai da ma kuna wani gunguni ba san meye gunguni na ku faqal fata to a nan a zata ruwa da masar ya ce a nan wata ruwaya sai annabi ce mashi haula hataini nudandin yaro mu ma tsakanin wannan abin biyu a nan muke mummunan namu neman aljanna zan tsare daga wuta sai lafasa bi gaji amma ya tafi ta ruwa da kame to a sa'a nan ba kawanta amsa na magana gungunu ya ce nan abin da kafirin annabi ya ce mashi inni wa mu'ad haula hataini a wani hauta mu ma dai tsakanin wannan abin biyu ne neman tsari neman aljanna da neman tsari daga wuta nan da mawa an bukata ta sai a nan yaro abin wannan ya mai ciwo na an ce munafiki da ma'azar ce munafiki za an karin bayar da gaskiya ma yau akwai na ma'arai da aka ce mu kuma ce a ce munafiki ba shi ba magana ba za ma ce gaskiya ba da ba magana gaskiya da ba abin da daidai ne akwai matsala an ce mishi munafiki ita ce hanzu a rai shi ne ya ce yi walakin saye alam mu'az idza qadima alqawm wa qad khubiru anna al'adu qad ataw yaro ce shi ko mu'az wani abin da ya tume da shi zai san matsayina an abakan gaba sun zo a wani zamanin an ba sabai labari akwai wasu baƙi mayaka za su ka hari in sun zuwa samu tsaye ka shi munafiki bai zuwa yaki bai shiga yaki shi ya ba kullun tsaye yaki bai gaba da gaba bai shiga bala'i da mai munafikin dama a kare rayuwar ne shi bai imani ba bai bai da shi imani shi zaka shi ko a shiga shi ma dade ne amma da gaga bala'i yadda haja da baya da gaga bala'i barazana sai ka abban da shi za a yi ko tsere ko ki shiga sai ce idan mu'az ya ce in abakan gaba sun zo mu'az zai san matsayina قال أرواي من رواية فقدموا فاستشهد الفتى Allah kaza kun abakan gaban suka zo wannan yaro anan shahada kenan ya yaki ya yaki hatta kai shahada sai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da thalik li mu'az ta annabi ke ce mu'az bayan kare yaki ce yace ma fal hasima wa qatlu ya mu'az ina abuki da yadda mu ya raki na yaki mu ya akai me waru qala ya rasulullah sadaqa allah wa kadhabtu usushhid yace ya manzo Allah Allah ya gaskiya na yi ƙarya na ce munafiki ne wannan yaron ya shahada ما كما تنفعل لك يوم سلسل إن شاء الله كو درس قبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته